أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa yau muna lahadi ɗai ga watan takwas hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1445 wanda ya daidai da sha ɗai ga watan biyu miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi assalam shekara ta 2024 a lissafi na coci na kanisa ko iglis muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a satin da ya gabata wato mun tsaya ne a aya ta 83 a cikin suratu tauba a shafi na wato 200 cif kenan a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan ayar da muka tsaya inda Allah ce fa'in raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون نعم كافي متقبل بياني من القول cewa za mu rinka tattaɓowar matsaloli na zakka game da wato abin da ya shafi wato ba su suka ko kuma matsaloli na zakka na wannan zamani shine cewa nan matsalar da aka tattauna a kanta matsalatu tasiru duyuni listifmariya almu'ajjala fi bulughin nisa matsala ta tasirin basu suka alistifmariya na kasuwanci na jari istisma neman riba kenan almu'ajjala da alhamza ne waɗanda aka jinkirta fi bulughin nisabi game da wato cikar nisabi nisabi ya kai zakka kenan abinda ake nufi da almuradu bid-dayn istismari sun kace ma yansha'u min aqdin abinda ya samu asali daga wato min aqdil mu'awada bayna ad-da'in wal madin abinda aka kulla na alƙawali tsakanin adda'in wanda ya ba da bashi wal madini da wanda aka bi bashi fa yastafidul madin min al ajr shi wanda aka ba bashi zai amfana da lokaci wa yastafidu da'in min ziyadati thamani sil'a shi ko wanda ya bayar bashi ya samu amfanin wato ziyadati thamani sil'a ƙarin kuɗi akan kayan da zai sayar natijatal ajal saboda lokaci misali kaya ne ana sayar da su miliyon ɗaya wani ce to yana son su zaka sayar mishi shi bayan wata uku zai baka kuɗi ko ko bayan shekara ɗaya kaɗan kaɗan amma zai baka miliyon ɗaya da jika ɗari to wannan matsala khilafiyya ce waɗansu sun haramta wannan saboda kullu salafin jarra manfa'a fa huwa riban dukkan ramcen da ya jawo wani amfani ya ga riba waɗansu malamai suka ce kuma akwai bai wato kama akwai bai'aini fi dai fi bai'i wato fi sil'a an yi ciniki biyu akan sil'a in yanzu ne kaza in zuwa gaba ne kaza ba ba haka nan bane suka haramta shi waɗansu suka ce a shi wannan bai shiga cikin haramun domin kafin a baka sai an tsayar da ɗaya daga cikin cinikin sannan kuma wannan bai shiga wato a cikin tsarin riba ana kiran shi albai'u kamar albai'u ne bil aqsat wato an sayar maka abu amma za ka biya kaɗan kaɗan akwai maganganu na malamai ƙarshen wannan matsala to almuhimmu menene tasirin wannan bashi game da wato nisabi na zakka suka ce idza kanat ad-diyunu li tamwili usulin thabita in ya zamanto bashi ne don saboda tamwili a saka kuɗin daga almalu ne a saka kuɗin cikin usulin thabita ababe tabbatacci na ana nufin kamar gidaje bi qasdil istithmar dan saboda mutun ya samu riba wa ziyadatul arbah ya samu qarin wato dukiya da riba kenan wakanat za'idatan anil hajat sannan kuma sun kasance sun wuce buƙatar ka ta yau da gobe alhajat al-asliya lil madin ta wanda aka ba bashi an gane ko to kenan za a sanya bashin sun kace fi muqabil tilkal usul wala tunqasu min al-amwal allati fi yadihi wal ghallatu al-mustafada ba za a rage ba an gane ko to kenan yanzu mutum ne yana da miliyon biyu ina fata an fahimci yana da yana da miliyon biyu yana kasuwanci sannan kuma sai yake son sai yace ma wani yana son ya bashi bashi na miliyon biyu yana da gida da yake son ya gina saboda ya sa shi haya amma zai rinka bashi jaka misali ɗari ɗari har ya biya shi to kun ga miliyon biyu ake biyan shi amma kuma ba duka zai biya su a lokaci ɗaya ba to shin idan lokacin zakka yayi na fata ana fahimta ta shin za a lissafa da wannan bashin a ce ana bin shi bashin miliyon biyu shi kuma miliyon biyu a hannunsa in nisabi bai kai miliyon biyu ba kenan babu zakka a hannunsa ko kuma a ce a'a yanzu a'a miliyon biyu da ya karba ba za a hankalta musu ba ina fata an fahimci ni domin matsayin bashi ya ɗauke su amma wannan dukiyar ya sata ne cikin gidaje na kasuwanci kenan tana da matsayin dukiyarsa kenan zai fitar musu da zakka har waɗancan kuɗin da ya karba sabani to amma abinda mutane malamai suke cewa nan za a hankalta ma dukiyar da take hannunsa in ta kai zakka waɗancan bashin da zai fitar kawai wanda ya sauko halar dai addainul hal kenan yanzu misali idan zai fitar da zakka an ce duk shekara zai biya miliyan biyar to sai ya cire miliyan biyar ya biya abinda a hannu sai fitar masa da zakka domin ba a lissafawa da duk kuɗin da ya amsa a ce sai ya bayar da su don lokacin sauka su bai yi ba ba sani ko mun fahimta ba ina fata an fahimci to sannan kuma suka ce idza kanat ad-duyun li tamwil thabitatin daru usulin thabitatin daruriyya kamar dan saboda ya sanya su ne a cikin abubuwa tabbatacci la tazidu an hajatihi al-asliyya wanda kuma ba sa wato raguwa daga bukatar shi ta yau da gobe fayan kusu fayan kasu dainul hal wa huwa alqist athanawi min dakhl almadin za a rage bashin da ya sabka min dakhl almadin daga abin da yake samu wala yunqasu dainul muajjal ba za a rage bashi ba wanda an ka jinkirta a ciki ina fata an fahimta ma'ana mutum ne ya ramci kuɗi da ya ramci kuɗi sai je sai ya gina gida gidan da ya gina kuma shiga zai yi kaga wannan ai cikin bai shiga cikin lalurar ka ta yau da gobe ko ba ka dan bane to kenan wannan bukatar ka ce kenan ba a cewa wannan za a sanya shi cikin bashi ina fata an fahimci to don haka wannan ba zai shiga ba cikin cikin bifikin bashi ashe za a hankalta ma shin waɗannan kuɗaɗen kasa su ne a cikin hanya ta kasuwanci ba sani ko mun fahimta ba ko ko kasa su ne a cikin bukatar ka ta yau da gobe abin da na yau da bukatar ka ne ta yau da gobe ai ba a kiran ka mai mawadaci sannan bashin da ka dauka kawai a kalli lokacin da za ka biya kaza sai ka bayar ina fata an fahimce ni sauran sai a fitar musu da zakka ka karbi bashin miliyon 100 amma ka yi alƙawarin duk shekara za ka ba da miliyon goma sai lokaci ya yi ka ba da miliyon goma nawa a hannunka tas'in to waɗannan suna a hannunka kana jujjuyawa da su sun ka ci to za ka fitar musu da zakka na fata ana fahimta tunda kuɗi ne waɗanda ake juyawa da su ba sani ko an fahimta ba yawwa wannan shine abin da waɗansu malamai suka tafi akan shi wallahu ta'ala alam mas'aloli ne na zamani waɗanda zaka iska wani ya karɓi bashi misali na miliyon 200 ko miliyon 300 mutane suna jira a fito kuɗi a basu abin nan a basu zakka to idan ya zama to miliyon 200 ne kuma yana juyawa da su kuma yana da waɗansu harkoki misali yana da gida na miliyon 200 a to shi ke yau in an ce ana son kuɗin da gaugawa za a yi sayar da gidan a karɓi kuɗin mawadaci ne to ya fitar musu da zakka ban sani ko mun fahimta ba wallahu ta'ala a'lam amma idan ya zama to bai da abin da zai sayar to nan ne aka yi sabani suka ce tunda bashi ne da ake juya da shi ya fitar masa da zakka mana tunda kuɗin suna hannu so suka ce a'a ga in yabba mai abin abin shi shi bai bai ya fitar musu da zakka sai aka ce a'a in yana so ya bayar babu zakka akan shi amma in ya rike zakka tana mi tana kan shi Allah ya kyauta Allah ran ma sake maimaita aya
بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وماتوا وهم فاسقون
kafin mu shiga cikin tafsiri ga dangadan akwai raskona da ya kamata mu yi waɗansu istidakat kenan shine cewa mun tattauna wannan aya tana magana kan sallah ne akan mutanen da suka mutu kafirai da munafikai ba a yi musu sallah haka ne ko ba haka ba tunda wannan hadi ya zo to abu na farko mun yi bayani kan sallah ga waɗanda suka yi shahada waɗanda suka yi mi suka yi shahada muka ce ba dole ba ne a yi musu sallah bai zan wajibi ba don wasu an yi musu wasu ba a yi ba muka ce in mata da maza ne kuma maza su ake kawo min bayan imam su mata a sanya su can bayan maza sai zama to suke kenan bayan maza za a saka su maza su ne kusan liman to shuhada'u kuma in akwai su to su za a sa gaban mi waɗanda ba shuhada'u ba domin shuhada'u sun fi daraja an gane ko su ma shuhada'u din sai an dibi wanne ne ya fi sanin alkur'ani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko yadda aka kawo in zai musu sallah sai ce ayyuhum aktharu akhdan lil qur'an wanne ne ya fi karba ma'ana nan akhdan wanne ne ya fi wato sanin alkur'ani daga cikin su da aiki da shi da abin da ya kamata haka mun fahimci wannan to wannan ya kamata mu kawo shi wato ba a kawo shi ba sannan kuma inda mun ka kawo mas'ala wa abdilhu zaujan khairan min zaujihi muka ce malamai sun ce ba a cewa zaujatan wa abdilha zaujan wato wato khairan min zaujiha tunda mace in ta mutu to nan sabani ne dalili ne na mas'ala shine ba mu kawo ba idan mace ta riga mijinta mutuwa an kare ko to ai ba za a zan canza mata miji ba in shi dan aljanna ne to idan kuma mijin ne ya riga mata to idan ta yi aure bayan shi na aka akwai maganganu shin mijinta na ƙarshe za ta zauna da shi a gidan aljanna ko ko cikin mazajen guda biyu wanda ya fi falala wanda ya fi ɗaukaka shi ne za a haɗa ta da shi wasu ka ce to da ɗan aljanna za a ba shi abin da ya fi idan mijinta na farko shi ne fi daraja can za ta ji wasu ka ce a'a ko da shi ya fi daraja tunda ta yi aure za ta zauna ne tare da mijinta wannan don shi ne take da yake aure kuma wannan shi ne zance mafi inganci don shi yasa Allah hana a auri matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna dhalikum kana inda Allah azima da haka wannan ya kamata a ce mun fahimce shi ko ba haka ba sannan kuma inda muka yi maganar wajen qadiyya ta ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا فاسقون muka ce fasiquna nan kafirai ake nufi sai muka ce mu'tazila ka dauki aqidar mu'tazila ka kafirtar da mutane duk inda kalma ta fasiki ta zo to su mu'tazila ba su faɗa ba ƙarara amma cewa suka in mutum ya aikata sabo kaba'ira manzila bainal manzilatayn khawarij su ne suka kafirtar da shi ƙarara to amma kuma in sun ce manzila bainal manzilatayn sun ce ba mu'mini bane ba kafiri bane ƙarara ai har yanzu dai kaga suna kusan dai wato abu guda saboda wani lokacin zaka iske maganganu ne sun zo ya kamata a kula da su kada wani ya ribanto irin da wannan abu na ƙarshe wanda zamu kawo inda Allah ya ce fa kullan takhruju fa kullan تخرج فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا سموك تي أعداء أكن في مكيا سموك تي تنوسية واتو المصدرية واتو إذا تنوسية المصدرية إن أمن تي مصدر أصل شي مصدر ني فعول كما هكذا بني أما إن بأمن تي بأنك أنك من تي مصدر ني sai a maida shi musanna ana yi maida shi musanna fa qula inna rasula rabbika ko ba haka ba amma kuma a cikin shu'ara'i sai an ce inna rasulu kaga su biyu ne rasulu rabbil alamin na an hankalta ma yana nan asalin shi a masdar to inda kuskuren yace ko ko inda abinda ba hankalta ma ba da an ka ce tunusiyat in ammanta ba ana nufin Allah yayi mantuwa ba dan la yadullu rabbi wala yansa ba muna nufin Allah yayi mantuwa ba a abinda ake faɗa ne a nahu idza tunusiyatil masdariyya ko ko idza lam tunsal masdariyya shi na fata an fahimce ni ko kuma nan tunusiya in an danganta shi zuwa ga Allah sai a doke shi bi ma'anar tark nasullaha fanasiyahum kaga ai fatarakahum Allah ya bar su nan ba za a ce Allah yayi mantuwa ba to amma wani ɗalibin ilimi zai iya ribantuwa da wannan saboda yana son ya samu kuskure sai ce to kaji an ce ai Allah subhanahu wataala ya yi mantuwa ko abin da ya kama da haka don haka irin waɗannan abubuwa dole suna buƙatar wato sai an tantance su mun gane wanda da kyau ko yawwa idrakat ne waɗanda suna da muhimmanci wato kwarai da gaske to sai Allah subhanahu wataala ce wala tusalli kakkai sallah ala ahadin akan ɗaya daga cikin su minhum daga cikinsu mata wanda ya mutu abadan har abada wala ta kuma ala kabri ka tsayu akan kabarinsa kai masa addu'a indahum kafaru billahi wa rasulih ga illa nan dalilin da yasa an gane ko an ka ce innahum kafaru billahi wa rasuli saboda sun kafirce ma Allah sun kafirce ma manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa matu wa hum fasiqun sun mutu suna fasikai jumla ce ismiya kenan shi kenan abin ya dore har abada at tufidu al-istiqrar wa thubut da muka kawo magana Imam Suyuti sai ce mafhumuhu in an hankalta ma mafhumin ayat to mafhumin da ke cikinta yana da yawa domin akwai mafhumun nahayi in an ce wala tusalli an yi hani na haramci to kishiyar hani na haramci shine mi wajibi kina an yi umurni da ayi musulmi sallah da kuma yace ala ahadin minhum dai daga cikin su shi minhum din nan kuma ne zuwa ga munafikai mafhumul munafiq shine mi shine al muslimu kina zaka mutu akwai mafhumi anan mumini nan za a yi masa sallah ko ba haka nan bane ولا تقوم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله nan ba akwai mafhumi mafhumul illa don sun kafirce ma Allah da manzo shi yasa ba za a yi musu sallah ba mafhumuhu wanda yayi imani da Allah yayi imani da manzo sallallahu alaihi wasallam za a yi masa za a yi masa sallah mafhum mafhumul mukhalafa guda uku ke cikin wannan ayoyi mun gane wannan da kyau karatu bai son a ta yi hakan ga sagaga a ce za a fahimci alkur'ani ba tare da an fahimci ka'idodi na ilimi waɗanda ake gina matsalolin ilimi a kansu allah ya taimake mu malam muje aya ta gaba wala tu'jibka
ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون kamar yadda al'ada ta gabata idan za mu yi tafsiri akwai ƙa'idodin da muke bi ko ba haka ba muka ce za a faɗi asbabun nuzul sannan a faɗi almunasaba ko ba haka nan bane bayan an yi sharhul mufradat da shi muke farawa to don haka wannan tsarin muna bin shi bayan wannan ya gabata sannan kuma sai a yi bayanin waɗansu matsaloli a littattafai daban-daban ko ba haka da bane a ilimuka daban-daban da suke da alaka da alkur'ani mu fara da shi tafsiri na jalalaini yace to wala tu'jibka kada ya kayatar da kai amwaluhum dukiyoyinsu da suka tara wa auladuhum da mi da 'ya'yansu domin sun kasance suna alfahari da dukiya da 'ya'ya galibi ko ba haka da bane وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين كما كان بني قال له صاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا كاغينا شوى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين الفهري سكي سكي دوكيا سكي آية تعالى تتوانا كده يبرجي كي آية تدك كوي أقامك هنكلي دم إنما يريد الله إنما واتو أبنني نحصر adatul hasr ne ko alqasr in an ce alqasr daga kasar ne an sha makance abu an yanke shi daga gajere ne alqasir ko an takaitar da shi ko ko alhasr an sha makance abu to duka abinda a cikin ƴaƴansu da matansu ga abinda Allah ke nufi da shi inna ma yuridu Allah an yu'adhibahum biha fid dunya Allah yana son ya azabtar da su da waɗannan ƴaƴan ne da dukiyoyinsu biha ba a ce bihima ba ko ba karan bari tunda auladuhum wa amwaluhum wa auladuhum biyu to na sai ce biha ya mai da damiri zuwa gare ta domin abubuwa ko da suna da yawa ana iya mai da musu damiri zuwa ga abu guda sai ce biha bai ce bihima ba domin wani lokacin zai hankalta ma lafafi intabihu wani lokacin zai hankalta ma jinsi wani lokacin zai hankalta ma ma'anar jami'i inna ma amwalukum wa auladukum fitna nan kaga bai ce fitanun ba tunda amwalu suna da yawa jami'i ne auladu jami'i ne ya kamata ce inna ma amwalukum wa auladukum fitanu ko kuma yana cewa inna ma amwalukum wa auladukum fitnatani in guda biyu ko ba haka ba tunda jinsin su za a hankalta ma da ma da dukiya da kuma ai ai ba abu guda bane to wai hankalta ma wannan ba sai ce fitna sai hankalta ma abin da ya gabata da an ka ambata fitina ne to nan ma irin wannan ne ya amfani da shi inna ma yuridullahu an innama yuridu Allah an yu'adhibahum biha fi dunya biha ai ga abubuwan da an ka fata fi dunya a duniya wa tazhaqa anfusuhum tazhaqa mai jalali ne ce takhruju rayukan su za su fita anfusuhum wa hum kafirun suna kafirai shikenan kaga wannan kuma ijazi ne na alqur'ani ya nuna za su mutu a matsayin kafirai tunda Allah ya san wanda zai mutu mumini ya san wanda zai mutu mi kafiri alladhina sabaqat lahum ash-shaqawa wal iyad billah Allah kai mun tsaki wannan shine a gurguje abinda shi mai jalalin ya kawo domin tafsiri ne wanda yake taimaka ma dalibi wajen fassara kalmomi ɗaiɗaikun kalmomi kafin kai tafsirul ijmali sai kai mi sai kai sai kai tafsirul mufradat to amma ɗaliban ilimi waɗanda ba su son a gane su ɗaliban ilimi waɗanda ba su son a gane su mi suke yi sai su ki ɗaukar tafsirul mufradat sai su ɗauki tafsirul ijmali ina fata mu ce mutum ya ma'aya fassara dunkule gaba ɗaya ya dunkule ya fassara ta amma an ce a bi ta kalima kalima bai iya fassarawa wannan ɗabi'a ce kuma wanda galibi wanda bai san abu da kyau ba shi ke irin wannan shi yasa malamai karantarwa ta zaure ta ginu ne akan fassara ɗaiɗaikun kalmomi littafi za a bin shi min kalimatin ila kalima min khilafin ila khilaf amma a jami'a za a koya ma yadda ake bincike ne a baka annuqatul asasiyya to shi yasa waɗanda suka karatu a jami'a idan ba su yi karatun zaure ba ko karatun soro da kyau sai kaga da'awa tana musu wahala saboda sun fahimci larabcin za su iya karantarwa da larabcin amma ba su karanci yaren su ba sai ya zamanto ya an faɗo da abu bai sai da zai fassara shi ba amma da larabci ya san ma'anarsa to amma in ka yi karatun soro kalima kalima za ka iya bi shi yasa idan baka iya wannan ba kai tsaye za a gano ka domin za a gane kullum baka bin kalima ka faɗi asalinta ka fassara ta da yarenka sai dai ka ce ga aya gaba ɗai tana nufin ka aima kafirai sallah kawai shi kenan abin da ke a ɗai kalmomin ya suke nufi kar ka ɓata makanka lokaci na fata an fice ka yi karatu wajen malamai kuma ka fahimci karatu yadda yake da tsarin karatu babu matsala abinda ba a so ga mutum abinda baka sani baka kutsa mishi ina fata ana fahimta ta Allah kai mu da tsari wannan ayar a cikin wannan littafi na al-isti'ab fi bayan al-asbab bu su kawo sababin nuzulu akan ta ba amma dai aya ce wadda tana magana ne kan mi kan munafikai kuma dama wata aya ta gabata ina fata an fahimci ni wata aya wato ta gabata wadda take da kama da ita a nan za mu dubi wani abu kaɗan a cikin tafsiri na ibnu ashur wanda shine yake kula da ni yake kula da bayani tsakanin aya da aya ibn ashur yake cewa alkhitabu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam da anka ce wala tu'jibika magana ce wadda aka fuskantar da ita zuwa ga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal maqsudu bihi amma abinda ake nufi da shi al muslimuna musulmai domin an san shi dukiyarsu ba za ta bi ba ba za ta ɗauka masa hankali ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ba ka bane wanda an kai isra'i da shi an kai mi'raji da shi ya gano yadda aljanna take menene duniya za ta tayi masa da hankali ban san ko mun fahimta ba yana daga cikin abin da yasa aka yi isra'i da shi wannan abin da malamai suke cewa da mi'raji saboda a lokacin a makka yana cikin tsanani an yi masa mutuwa masu taimaka masa sun yi masa mutu Allah ya musu mutu rasuwa khadija da kuma abu talib kuma babu magoya baya to sai aka yi isra'i da mi'raji da shi don saboda ga ayoyin Allah la qadra amin ayati rabbihil kubra da aka iya dawo duniya ba abin da zai tar musu da hankali a duniya mun gane wannan da kyau magana ce ta malamai amma waɗansu malamai suna amfani da wannan su ce a'a ba shi ake wato shi din da kansa ake nufi sai su ce wani lokacin annaba su kansu in suka shiga cikin tsanani suna mantawa saboda tashin hankali wani lokacin yana sa ka sai kai kusan fita cikin mi cikin hayyacinka to irin waɗannan ayoyin suna da yawa ibnu ashur ya ce ai la tu'jibukum abinda ake nufi kada ku ta burge ku ko ta tayar muku da hankali ya ce wal jumlatu ma'tufatun ala jumlatin nahyi tunda an ce an yi nahayi anis salati alaihim kaga sai ka munasaba wala tusalli kakkai sallah kuma wala tu'jibika sai an kai atfun nahyi alal nahyi domin a larabci ana iya atfun nahyi alal nahyi ko atful amri alal nahyi ko ko atful jumlatul fi'liya alal fi'liya ko ko jumla ismiya ala fi'liya ko fi'liya ala ismiya duk ana yi a cikin larabci amma malaman balaga sai su ce maka to bi addalin da yasa akai wannan mun fahimci wannan to irin wannan yana da yawa malamai su magana kan shi duk inda ya zo sai ka iske an yi magana guda uku wala tu'jibuka wasu ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi domin shine ya zo da da'awa wasu ce wala tu'jibuka al'ummar sa ake nufi wasu ce wala tu'jibuka kai mai wa'azi ko mai saurare da kake ake nufi mun gane wannan da kyau duka maganganu ne malamai suke kuma ayoyin suna da yawa irin masu irin wannan fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik dawa'aki wasu suka ce da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ake amma al'ummar sa ake wasu suka ce a da shi ake farawa sannan a zo ga al'ummar sa wasu suka ce a fa in kunta kai mai sauraron wa'azi dan shi ba zai yin shakka ba tunda an kawo masa wahayi ban sani ba mun fahimta ba to ayoyi masu irin wannan suna da yawa a cikin alqur'ani Allah ya gane da mu ibnu ashur yake cewa wa munasabatu ذكر هذا الكلام هنا أبن يسا الله أم بتوانا مغانا أنه لما ذكر ما يدل على شقاوتهم في الحياة الآخرة lokacin da Allah ya bayyana abin da yake nuna kafirai sun taɓe a ranar tashin alkiyama shine shaqawa kana zalika wannan ya kasance qad yusiru fi nufusin nasi zai iya motsarwa shine yusiru ya sanya ya motsar da fi nufusin nasi a cikin zukatan mutane أن المنافقين حصلوا سعادة الحياة الدنيا cewa munafikai sun samu sun samu jin daɗin rayuwar duniya bi kasratil amwal an gane ko saboda suna da dukiya mai yawa wal auladi da yaya wa khasirul akhirah sun yi hasarar lahira tunda an ce ka ai musu sallah su yan wuta ne sai ka san tsammanin a to a nan duniya ai sun ji daɗi ko ba haka nan bane yace to wa rubbama kana zalika an gane ko wa rubbama kana fi zalika hayratun li ba'd muslimina irin wannan sai hisa ɗemuwa ga musulmi suna ganin a mu mun bi Allah su musu bi Allah ba kuma suna jin daɗi an ya kulu su ce kaifa manna Allahu alaihim bil amwal ya aka Allah ya musu baiwa da dukiya wal auladi da 'ya'ya wa hum a'da'uhu kuma su maƙiyansa ne wa bughda'u nabiyihi bughda jam'i na baghid ko ba haka nan bane maƙiyan annabinsa ne to ya za a yi kuma Allah ya bashi duniya ga ku hadisi cikin sahihi muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa da duniya ta kai ta zinu janaha ba'uda ko ba kana bane da ta kai darajar fifikin saburo da Allah bai ba kafin ruwan sha amma ga tanan ana ta faɗi kafiran suna mutuwa saboda duniya musulmi ba yanzu faɗi ka tashi kan duniya kimar ta ko ba ta kai ba ba ta kai fifikin saburo a wajen Allah ba to ya an ce ma ga mutane sun suna rikici kan fifikin saburo ana bugawa ni za ka ɗauka su mahaukata ko ba ka bane saboda du'ful aql wa fahm sharia tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta zalika bi annahum qaumun la ya'qilun ina fata an fince ni to wannan yana iya zamantowa wannan ne shi yasa an Allah ya musu wannan dan kaka sa tsammani an ba su suna da wata kima ne a wajen Allah أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون بهذا أكل في بقى ina fata mu ce dan kaga an ba su dukiya shi yasa Allah kira wannan jarabawa ce wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd li yaqulu a haula imanna Allahu alaihim min bayna alaysa Allahu bi a'lamu bi shakirin an ba su dukiya da mata da ƴaƴa da jagoranci da mulki da fada aji da jama'a sai su to yanzu waɗanda talakawan da ba su da komai su ne sun ka gane ba mu gane ba kaga mu su musulmi an jarrabe su da dukiyar waɗancan su kuma kafiran an jarrabe su da musulmi ba su da dukiya wannan kuma ba ana nufin kowane musulmi bai da dukiya ba ana nufin galibi sai su ga musulmi ba su da komai kuma su ne suka gane gaskiya to ai gane gaskiya daban ko ba haka nan bane dukiya daban fir'auna ai yana da kuɗi ko amma bai yakin karɓa yakin imani karshe kuma da mutuwa ta zo mani yace hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il sace ni wa ana min al-muslimin karshe abin da ko kai kana musulmi kana ganin talaka kake fir'auna sai da ya nemi wannan abin lokacin da zai mutu Allah hana mishi ashe Allah ya baka abin da ya fi na fir'auna mun fahimci wannan da kyau musulmi guda ya fi duk kafiran da Allah ya halitta afa naj'alul muslimina kal mujrimin malakum kayfa tahkum musulmi guda mai shiga aljanna ya fi duk kafiran da Allah halitta gaba daya ba shi yiwa a zamanto daya amma ina saboda ba ba kallon kimar imani da Allah ba mu lokaci sai mu ga wani na da kaza wani na da kaza wani na da kaza to yan Allah ya bashi kai ma ka dibi ni Allah ya baka wanda bai bashi ba an bashi shugabancin dibo duk mulkin duniya an bashi duk kudin duniya an bashi duk ilimi na kere-keren duniya an bashi amma kai kuma an baka an baka an barka an yi ka musulmi amma ba a baka ba abinda aka bashi cikin kuwa ne da addani ba kai don in yanzu kuka mutu kai ka mutu akan musulunci shi mutu akan kafircin shi shi zancen wahala ba ta da iyaka ta shi amma ba mu ganewa sai mu ta dibin turawa suna da kaza suna da kaza ai turai suna da kaza suna da kaza wai kuma a ce suna da Allah yo in suna da kaza suna da kaza abin tambaya abu na farko da za a tambaya wai dukiyar da aka gina America da ita da turai ta wace ce jinin mutum nawa aka hallaka kafin a gina turai mutum nawa aka bautar mutum nawa aka hallaka aka raba shi da al'ummarsa da iyalinsa yau ga bakakin da aka kai su kai bauta amerika har sun fi goma sha biyar cikin mutanen kasar amerika mi ya kai su can a asali ta haka ba wannan ake kallo ba kafin a kai ga abu kaza shin mi aka yi mi aka yi mi aka yi amma ina mutane ba su gane Allah ya musu abin nan bai ba wa rubbama kana zalika kai ibnu ashur ce kai yana yiwa abin da yasa Allah bai ci wannan aidan kuma mas wa rubbama kana fi zalika aidan maslatun lahum Allah shi musu lallashi shine maslatun tasliya ne wato lallashin su bainal muslimin maslatun lahum bainal muslimin da kankanin musulmai an gane ko koko wa rubbama kana fi zalika aidan maslatun lahum bainal muslimina su munafikai su sa tsammanin wannan zai dan sauƙaƙa musu ma'ana kamar abin jin daɗi ne fa'a'alama Allahul musulmina sai Allah ya sanar da musulmai anna tilkal amwala cewa wannan dukiya wal aulada da ‘ya'ya wa in kanat fi suratin ni'ma ko da yake mutum yana ganin ta wata ni'ima ce an gane ko wanda suka samu fahiya lahum nikmatun wa azab niqma matsayin azaba take sai Allah ya bayyana maka wa anna Allah azabahum biha fi dunya Allah ya azabtar da su da wannan da ƴaƴan da dukiyar a duniya bi an salabahum tuma'ninatal ba alaiha Allah ya cire musu nasuwa shi yasa da mutum kuɗi sun yi masa yawa sai ka tausaya mishi kaga waya biyar gare shi wagga a kira shi na rike da wannan ce alo alo alo sai ka ji wannan ta kuka shi dauke wannan alo alo ga uku kuma suna kuka wagga ai ya zama lura shi yasa masu kuɗi da kake gani suna mutuwa da hypertension hypertension saboda galibin al'amuran sun kicewa su kai da dukiya ta yi maka yawa tsaron ta zai zan tashin hankali gari ka to ina abu da ƴaƴa sun yi ma yawa suka kai talatin ko bacci baka isa mu a gida kai da kanka ko an ce baka shiga baka shiga sai ka ce sai yaran sun yi kwana to ina hutun shi ke me abin abin nan sannan abin da ka tara shi zaka mutu ka bar shi kuma a yi maka hisabi kuma tana yiwa ba halatta bace to me amfanin tara shi sai Allah ya azabtar da kai shi yasa da yawan masu waɗannan dukiyar da wani abu sai ka iske sun mutu sun kashe kansu saboda rigimar duniya ta musu yawa wa annal ayatu yace li annahum kasabu adawatar rasul wal muslimin domin sun sun yi adawa da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da musulmai kanu yahdaruna an yughri Allah rasulahu bihim suna tsoron Allah zai horar da annabin shi yughri kenan ya umurce shi fa yasta'silahum sai ya halaka su gaba daya kama qala kama yadda Allah ya ce la illam ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ثم جعل ذلك مستمرا الى موتهم على الكفر sannan Allah ya sanya wannan ya zamanto fitinat har zuwa lokacin da za su mutuwa ma'ana ƴaƴansu da dukiyarsu fitina ce gare su har lokacin da za su mutu kakka san tsammani akwai lokacin da za su huta ina fata an fahimce ni الكفر الذي يسيرون به الى العذاب الابدي والعياذ بالله an gane ko kenan kafirci mautihim alal kufur alladhi yasiruna bihi wanda da wannan kafircin za su kasance ila al'azabil abadi har azaba ta har abada ta kai gare su kaga shikenan to ina jin dadi yake ashe ba su huta a duniya ba kuma ba za su huta ba ne a lahira shine abin da ake nufi da haka dole wannan ayat tana ɗauke da darasi wanda ya kamata a ce wato ɗaliban ilimi sun fahimce shi mun fahimci wannan da kyau to abu na ƙarshe wanda za mu ƙara a ƙarƙashin wannan aya kafin mu je aya ta gaba saboda lokaci ya fara kada ya musa halinsa shine wannan aya tana ɗauke da balaga balaga kuma ta musamman shine cikin alƙur'ani anan ina so in ja hankalin mu cikin alƙur'ani idan ka ga ayoyi sun zo masu kama da juna wata aya ta zo da wani harafi wata aya ba ta zo ba da wani harafi ko ba haka nan bane ko ko waccan an shafe kaza wannan an kawo kaza wannan an shafe kaza to malaman balaga ta alqur'ani nan suke baje kolin su kakka sa tsamani a duka ɗaya ne wani sai zuci kai duk dai sun yi kama da juna dai amma dai can an cire wannan shi kenan duk ma'ana guda a'a in baka sani baka koma ka sani to don haka wannan ayar ibnu ashur a cikin at-tahrir wa tanwir ya kawo balaga a cikin ta ma'ana me yasa can an kace kaza can an kace kaza amma bayanin shi takaitacce na sannan ustazu doktor fadil samar ra'i a cikin littafin sa at-ta'birul qur'ani wajen az-zikr wal hafz ya kawo wannan aya bayani kan balaga da akwai wannan aya kinan na baka littafi nawa biyu littafi na uku a cikin littafin ad-durrul masun fi ulumil kitabil maknun na as-samim halabi shi ma ya kawo to amma da ni duba sai ni ga bayanin sabinul halabi ya fi yawa kuma ya fi yawa kuma ya fi kawuwar maganganu masu yawa to shi kuma a ta'birul qur'ani sai aka samu aka si naman tashi gida dan na so in kada tafai guda biyu to dan haka dama tunda Allah ya sa na zo da wanda ya fi bayanin sauran sai ka koma can sai ka neme shi shi kuma ibnu asir saboda bayanin shi takaitacce na na ga ya maka koma can shi kuma at-ta'birul qur'ani sai wani lokaci Allah ya kaddara ko ba haka ba sai mu dauko shi wannan ad-durrul masul fi ulumil kitabil maknun mi yace yake cewa qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wala tu'jibka amwaluhum kada duke duke su ta tayar maka da hankali kila yace wadansu malamai suka ce hadihi ta'kidun lil ayati sabiqa kenan wannan aya tana ta'kidi ne gami ga ayar da ta gabata dan can an ce fala tu'jibka amwaluhum nan ko an ce wala tu'jibka yace to wa qala al-farisi wani ba da yake cewa al-farisi yace laysat lit ta'kid ya ce ba haka nan bane ba takidi bane tunda an ce takidi ai tun ke zaman to abu guda ne ko ba haka nan bane to in to abu guda ne sai a ce takidi ne at-takidul lafzi akwai at-takidul ma'nawi to amma nan sai ce a'a yace li anna tika in an ce tika abu ne wanda ya wuce ismul ishara ne tita in ji ibnu malik alal unsaqtasir alal unsaqtasir to li anna tika waccan aya fi ƙaumin tana magana ne a waɗansu mutane wa hadihi fi akharina wannan kuma tana magana akan wasu kaga kenan shi ya bambanta tunda in mutanen da ake magana kenan ba ta kiri bane inda kan mutum guda ne to sai yake cewa wa qad taghayara lafdhal lafdhal ithnatayn kuma lafdha musanna ne lafdhani ga sai ce an kai idafa lafazin su sun bambanta to bari shi kawo maka bayanin yadda ake nufi me yasa yace mutum biyu ake magana kansu zai zo maka bayani can ana magana ne kan suna raye kafin su mutu nan ko ana magana ne sun mutu kenan ko da duk munafikai ne da munafikin da yake da rai da munafikin da ya mutu dai ne ba dai suke bata fuskar wancan na duniya wancan na lahira haka ne ko ba haka ba yace to bari ka ji bayani yace fa hahuna anan wagga aya sai Allah ce wala tu'jibka da an ka ce wala tu'jibka da mine ne da wawun ya ce limuna sabati atfi nahyin ala nahyin qablu saboda an yi azafin nahani akan hani wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan nan kuma wala tu'jibuka kaga atfu nahyin ala nahyin haka ne kuma haka ba yake cewa gashi nan ma shi ma ya kawo shi ala nahyin qablahu fi qawlihi wala tusalli wala taqum ko ba haka nan bane wala tu'jibuka fala saba dhalika alwawu kenan nan sai dace a kawo wawu wa hunaka bil fa'i amma a can sai aka kawo fa'u an gane ko aka kawo ni fa'un don mi yace li munasabati ta'qibi qawlihi domin yayi munasaba da ta'qibi abin da yazo kai tsaye wala yunfiquna illa wa hum karihuna ba sa ciyarwa face sai suna cikin wato kyama ma'ana suna suna suna kyamar haka ailil infaqi wato da suna kyamar infaq ciyar da duke su fahum mu'jabuna bi kathratil mal an jarrabe su an gane ko da jiji da kai da dukiya yawan dukiya wal aulad da yaya falahahum anil i'jab sai Allah hana musu bi fa'it ta'qiq kai tsaye tunda suna ganin suna da 'ya'ya da wani abu sai an hana musu kan wannan mamaki saboda suna mamaki ne to sai aka zo da fa'un kai tsaye ba tare da jinkiri ba aka nuna kan masu yi wannan abin wa huna nan kuma cikin wannan aya sai ce wa auladuhum wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum yace duna la ba tare da an kawo la ba domin can an ce fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum an kawo lamu yace li annahu nahyun anil i'jabi bihima mujtami'ain an gane ko kenan an hana ayi wato ayi tinkahu da abubuwa guda biyu na fatan kunci domin da aka ce wala tu'jibuka wato wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum ma da wadannan abubuwa guda biyu gaba dai an hada su tunda ba a kawo la ba amma can wa hunaka bi ziyadati la can ko sai an kasala li annahu nahyun an kulli wahidin wahid daban-daban ne fala tu'jibika amwaluhum daban wala auladuhum daban nan ko wala tu'jibika amwaluhum wa auladuhum sai an kai musu bugun goro gaba daya shine bambancin ba sani ko mun fahimta ba fadalla majmu'ul ithnaini yace in an hada majmu'ul ithnaini ma'ana an hada abubuwa guda biyu alal nahyi bihima mustami'aini wa munfaridaini kenan nan in ka hada ayoyin guda biyu can an hana ayi ijabi da su guda guda kuma an hana ayi ijabi da su in an hada su domin wani lokacin abu ana iya hana shi in an haɗe ne amma in an rarrabe ne sai a cewa kana iya ko ba kana bane to an hana daban-daban kuma an hana a haɗe ka ji bambanci tsakanin ayoyin ya ce to wahuna a nan an yi azibahun sai Allah ce an yi azibahun ko wahuna kali yi azibahun fa'ata billahi sai kawo lamun mushiratan bil ghalaba wadda take nuna arrinjaya ina fata an furce ni li yu'adhibahum lamun tana nuna ghalaba rinjaya an yu'adhibahum an ba ta nuna rinjaya to sai ce li yu'adhibahum biha fil hayatid dunya yace to wa maf'ulul iradati mahdhufun shi ko maf'uli na irada an gane ko an shafe shi inna ma yuridu Allah ikhtibarahum tunda an ce Allah yana so mi Allah yake so ba a kawo shi ba to inna ma yuridu Allah ikhtibarahum bil amwali wal aulad wa atabi an a kuma sai kawo an li anna masabbal irada at ta'dib domin inda za a zuba ma'ana ta irada shi ne abin da ake nufi at ta'dib nan masabb ba irin ka zuba abu ba a'a inda ake son a yi magana akan sa inda muhimmancin yake shi ce masabbar irada at-ta'dib ai inna ma yuridu Allah ta'dibahum faqad ikhtalafa muta'alliq al-irada fi al-ayatayn can inna ma yuridu Allah ikhtibarahum Allah yana son ya jarrabe su saboda mi saboda suna duniya musu mutu ba kenan gara ba su za'a yi nan ko a cikin wannan aya inna ma yuridu Allah ta'dibahum saboda sun mutu sai Allah shi musu azaba saboda dukiyar da suka tara ba a kan gaskiya ba sannan kuma Allah ya azabtar da su da 'ya'yan da suka haifa ba su tarbiyyantar da su ba suka fitar da su shi ya zama to kenan maf'ulin ya bambanta ina fata an fahimce ni to kenan kaga sai a kawo wato lamun saboda lamun tana nuna wato inna ma yuridu Allah li yu'adhibahum biha fil hayati an yu'adhibahum biha fil hayati dunya can li yu'adhibahum saboda an nuna galaba rinjaye su suna nan a matsayin kafirai amma ba su rinjaye Allah ba nan ko an yu'adhibahum da an nuna dalilin da yasa za a azabtar da su ban sani ko mun fahimta ba maganganu ne masu yawa ya ce to waɗansu malamai sun ce kuma lamun ɗin ana iya ɗaukar ta za'ida a matsayin waɗansu malamin larabci wa an ta kuna ala hasfi lamin illati inda ma yuridu Allah li yu'adhibahum an yu'adhibahum ay li an yu'adhibahum biha fil hayatid dunya kina waɗansu malamai sun tafi akan wannan wa hunaka fil hayatid dunya a can aya ta farko sai ce fil hayatid dunya a cikin rayuwar duniya wa huna saqatat nan ta faɗi ma'ana ba a kawo ta ba ba ana nufin ta faɗi ba a cikin rubutun alqur'ani inda ma yuridu Allah li yu'adhibahum nan biha fi duniya a nan duniya ko ba kanan bane ya ce to nan me yasa an kai wannan tambihan dan a yi maka tambihi a faɗakar da kai ala hissiyatin duniya akan duniya kaskantatta ce shine hissi abin gari wato abin da bai da kima ko ba haka nan bane wa annaha la tastahiqu an tusamma hayatan ay duniya rayuwar duniya ba komai ce wa inna ad-dar al-akhirata لهي الحيوان لو كانوا يعلمون yace la siyama wa qad dhukrat ba'da dhikri almunafiqina bayan ku an faɗi rayuwa bayan an batun munafikai fala saba Allah tusamma hayatan kenan bai dace wato a kira ta rayuwa ba kenan abin da yasa can anka anka ambace anka ambace ta hayat an anka shafe ta saboda bi saboda ba wata rayuwa bace ina fata muke tunda rayuwa ce ta kaskanci rayuwar kafiri ta kare ne cikin sabon Allah to biya cikin wani dace akwai cikin sabon Allah wahala kawai a akwai shi yasa duk wahalar da muke ciki sun fi mu zama cikin wahala dauke yanzu nan kasar Nijar muna cikin matsaloli da kasashen Afirka ko ba haka ba to Ukraine ha in an dauko matsalar Ukraine dubu an kaje hobbuna guda ba mai dauko kuma ba su yi imani da Allah ba kafirai ne ban sani ko mu fahimta ba ya kamata mu gode wa Allah amma waɗansu daga cikin malamai sun ka tafi cewa can da an ka ce fil hayati duniya saboda suna raye sai an ka kawo alhayatu nan kuma ana magana wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan an riga an tai lahira ba sai an kawo rayuwar ta duniya ba wanda su malaman suka tafi to wannan kaɗan ne daga cikin abin da ya shi malam ya kawo muka yi bayani saboda kada ɗalibi ilimi ya sa tsammanin haka na ake tafsirin alqur'ani babu wata balaga wani yana cewa qur'ani babu wata balaga ya ai babu wanda babu abin da kai alqur'ani balaga mun ji wannan da kyau ko sauran bayani ka kuma cikin at-tahrir wa tanwir ya dan ɗebo cikin irin wannan ko kuma ka koma cikin at-ta'birul qur'ani shi ma ya kawo bayani sai dai bayanin sami takaitacce na bai kai wannan ba kuma a ƙarshe wallahu ta'ala a'lam Allah mu ji aya ta gaba sai Allah ce
wa idza unzilat suratun an aminu billahi wa jahidu an aminu billahi wa jahidu ma'a rasulihi ista'dhanaka ulul qawli minhum وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين muna sake maimaitawa saboda ƴan uwa su gane uslubin mu na farko za a fassara al-mufradat ko ba haka nan bane na biyu sai a zo zuwa ga asbabun nuzul in akwai sannan a bayyana in su inganta ko su inganta ba na uku sai a faɗi mi almunasaba ko ba karan bane idan babu asbabun nuzul ita munasaba dole ne sai a zo sai a karanta ta shikenan sai a ci gaba da bayani bayan an karanta al-mufradat wannan uslubi yana taimaka ma dalibin ilimi to sai mu fara da al-mufradat Allah ce wa idza unzilat suratun idan wata sura ta sauka aka saukar da wata sura ay ta'ifatun min al-qur'ani an gane ko wata wani yanki na al-qur'ani an kira shi sura misali yanzu misali nan muna ganin suratul tauba ko ba ka nan bane to nan an kira wannan unzilat suratun wasu ayoyi ne an ka kira sura domin ba wato wani lokacin intabih kathiran in an ka faɗi sunan abu wani lokacin ana nufin shi gaba daya dilalatul mutabaqa wani lokacin ana nufin sashen shi wani lokacin ana nufin farkon shi wani lokacin ana nufin tsakiyar shi wani lokacin ana nufin karshen shi to nan an ka ce wa idza unzilat suratu an ka sabkar da sura ba ana nufin sura gaba ɗaya ba a an ka sabkar da aya wadda tana cikin wata mi wata sura sai a kira ta sura utliqa al-kullu wa urida bihi al-juz'u in ji malaman balaga na fata hukunci ne wani ya ce to ai wannan wani ga magana ce ta malamin balaga wa ina ina dalilin ta to ainihin unzilat suratun ba sura guda ce ta sauka ta yi bayanin yaki ba na fata hukunci ne ya ji aluna asabi'ahum fi adanihim suna sanya yatsun su ai duk dan adam bai iya sanya yatsu gaba daya sai dai ya sanya mi ƴaƴan yatsun shi ya ji aluna anamilahum fi adanihim na fata ana fahimta ta tilka ayatul kitabil mubin waɗannan ayoyin littafi na ko ba kana bane sai ka ce aya guda ce alif lam ra alif lam mim ra tilka ayatul kitab aya nawa ne kaga tilka ayatul kitab ne ba sai ko mun fahimta ba aya guda ce an ka faɗa kuma kace a wajen su qur'ani ba ma aya ba shi alif lam mim ra dan haka da ana nufin tilka ba'du ayatul kitab yana kyau dalibi ilmi ya fahimci wannan to idan an ka sabkar da sura yace ai ta'ifatun min alqur'ani wani yanki na alqur'ani an yace bi an abinda ake nufi akwai babun da an ka shafe da an ka ce an aminu ai abinda ta kumsa bi an aminu billahi ko ba ka nan bane ku yi imani da Allah wajahidu ma'a rasulihi ku yi jihadi tare da manzon shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ista'dhanaka ulul qawli minhum ulul qawli ma'abuta wadata al-qawli yana daukar wadata al-qawli yana daukar iko wani lokaci ko karfin yan abu wa man lam yastati minkum qawlan an yanki al-muhsanat al-mu'minat fa mimma malakat aymanukum min fatayatikum al-mu'minat yace zawul ghina abinda ake nufi inji mai jalale ne ma'abuta wadata zawu jam'i ne na zu ko ba ka nan bane zatu kuma sai ka ce zawatu in mu'annas ne jam'in sa ko ba ka nan bane zulghina zawulghina ma abuta wadata zawuni ba guda bane zawu jam'i ne in an ce zu guda zawu ya koma jam'i ma abuta alghina dukiya minhum daga cikin su sai su nemi kai musu izini saboda mai kuɗi su shika shemori da kuɗin shi ba haka bane shi yasa in ana yaki tsakanin musulmi da kafirai me yasa musulmi a ƙarshe suke rinjayar kafirai saboda shi kafiri yana jiran salary kuɗi yake jira sai an yi mai assurance de vie an yi mai asiransu da wace ce da wace ciya da wace ciya sannan ya wajen yaki kuma in yake wajen yakin bai da kyakkyawan manufa abin da yake so ya dawo ya samu mi ya samu kuɗin shi cikin account ya shiga mota mai tsada ya ji daɗi ya more su kuma waɗancan sojoji a'a ba su da wani salari illa ne kuma su in sun mutu sun yarda Allah zai ba su aljanna kenan kaga sai su yi yakin su a jima ana yi sai gaskiya wannan kuɗi ake bashi da an ce tattalin arzikin ƙasar su ya kariya yakin su ya kariya wannan kuma tattalin arzikin ƙasar su bai kariya don ba ƙasa ce gare su ba su Allah ne suke da shi shi ko lahu khaza'inu samawati wal ard kuma sun yadda in su mutu aljanna za su yakin suna zama daya yasa America da ta yi shekara 20 tana yaki da yan Taliban duk makamman duniya an yi amfani da su banda nukiliya da NATO da America duka sai suka yi gudu saboda su ba salari suke jira wancan kuma yana jira a bashi dalas a zuba mai makudan miliyoyi ba su zama daya to kaji ɗabi'an munafikai ista'adana ka ulul qawli minhum ko ba ka dan bane a cikin asbabun nuzul bu su kawo sababin nuzul ko guda ba karkashin wannan aya amma sai mu zo zuwa ga cikin mi cikin munasaba mi ibnu ashur yake cewa ibnu ashur yace hadha atfu gharadin ala gharadin wannan ayar an yi atafi na wani gharad bali ba wa qalu darna lakum al qa'ilin ko suka ce darna ka bar mu na kun mu kasance asalin shi na kunu na amma tun da ya zan jawabul amri sai aka ce na kun ina fata an fahimci ni kuma an shafe wawun domin na kunu sai aka shafe wawun saboda na kun nunun ta yi sukuni wawun ta yi sukuni kaga ya zan na kun ya yi yawa iltaqa sakina ne fa hudifa alwawu in jima da man nahwu da sarfu wa qalu sun kace zarna shi wanga zarna fi'ili ne wanda an samu fi'ilin shi amri an gane ko an samu fi'ilin shi mudari'i amma daga nan babu saura suka ce ba a samu masa masdar ba ba a samu masa ismul fa'il ba ba a samu masa sauran ba sai da manto cikin larabci uhmilat ba'd as-siyaq dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihim al-amal fi'li amrina ويذرهم في طغيانهم يعمهون كو ونذرهم في طغيانهم يعمهون او تصير او تقراء المهم ne baki abin da aka samu kenan sun kace a bar su zama ma alqa'idin tare da masu zama ina fata an fahimce ni ba su ce zarna da kuma alqa'idati ba saboda akwai mazan da suka zauna akwai matan da suka zauna kuma kadan bari shikenan sai aka yi taglibi janibin dhukur ala janibil inath kanata tahta abdaini min ibadina salihain fa khanatahuma falam yughniya anhuma min Allah shay'a wa qila يدخل النار مع الداخلين ba a ce مع الداخلات ba tare da cewa akwai matan da za su shiga cikin mutun jahannama mun gane wannan ko to ala ayyati hal yace atfu gharadin ala gharadin ibnu ashur yace an ayi atafin wani wata manufa kenan wani bayani wata manufa akan wata manufa qusida bihi al-intiqal abinda ake nufi a cirata ila taqsimi firqil mutakhallifin a rarraba jama'a ta waɗanda suka ƙi tafiya wajen yaƙi anil jihad min almunafiqin da munafiqai wa ghairihim wa anwa'i ma'abirihim kuma a bayyana uzururan su daban-daban wa maratibiha da mataki mataki fil qabuli shin za a karɓa ko ba za a karɓa ba yace da a ilaihi abinda yasa Allah yi wannan al ighlahu fi taqri'il mutakhallifin anil jihad al ighlah a kausasa magana wa ghluf alaihim an gane ko fi taqri'i wato taqri'il mutakhallifin an al-jihad a kausa samu su magana shine at-taqri' asalin shi al-qar'u ne shine bugawa nifaqan at-takhlif an al-jihad nifaqan saboda munafinci wa takhdilan lil muslimina kuma saboda takhdil kamar a ce yardewa sun ki taimakon musulmi sun ragwance kana buƙatar taimako sai mutum ya ki taimaka ba shine takhdhir in yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'di ibtida'an min qawlihi ya fara daga fadar Allah subhanahu wataala ya ayyuhalladhina amanu ma lakum idha qila lakum ma lakum idha qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard thumma qawwatu thumma qawlihi kinan law kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin baghadat alaihim ash-shuqqatum daga can ake yin bayani wadanda suka kifa tafiya da halayensu da irin dabi'o'in su mun fahimci wannan ko kenan wannan aya sai ta zo da wani bayani na daban ina fata an fahimci ne ta zo da ƙarin bayani daga cikin waɗanda ba su zuwa an ƙara fayyace su wani saboda dukiya sai na abai son tafiya yana ganin kasuwancin shi zai samu matsala ko ba haka nan bane wani kuma yana ganin a in ya mutu kattan ban kattan kaddara za su kwashe dukiyar mata ne kuma a aure su bai son shi kuma bai bukatar ni'ima aljanna ina fata hukunci ne sai zaman to nau'i nau'i ne to wannan aya tana da bayanai da dama kuma akwai bayani da ya kamata mu gabatar a karshe kenan dai zamu yi hakuri mu dan bayyana wani abu daga cikin ayoyi sai mu yi hakuri sai cikin watan Ramadan insha Allah ta'ala za a tada tafsir tunda yanzu mun zo sati na ƙarshe mun so mu ƙara sati ɗaya amma dai ga dukkan alamu wannan shine sati na ƙarshe za a tada tafsiri a cikin watan ramadan bi idnillahi ta'ala a karfe uku za mu fara tafsiri za a fara tafsiri karfe uku zuwa karfe hudu na ranar kenan insha Allahu rabbul alamin kenan sauran bayanai can wancan lokaci ya kamata a ce an gabatar da su ina fata ana fahimta ta idan muka duba cikin wato tafsiri na adwa'ul bayan fi idahi alquran bil quran na al'allamatul qurani shaykh muhammad al-amin ash-shanqiti yake cewa Allah subhanahu wata'ala ya bayyana a cikin wannan aya idan sura ta sabka akwai umurni da imani da jihadi tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mawadata daga cikin munafikai za su nemi a ba su izini su yi zaman su ba za su fita ba wajen yaƙi tare da suna da ikon yin yaƙin sai su nemi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bar su ma alqa'idin almutakhallifin an alghazw yace to Allah ya bayyana a cikin wani wuri anna hadha laysa min sifatil mu'minin wadanda suke yin wannan ba mu'min ne bane wa annahu min sifati shakina sifa ce ta masu shakka alladina la yu'minu billahi wal yawmil akhir ga ayoyin wa zalika fi qawlihi la yasta'dhinuka alladina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin inma yasta'dhinuka alladina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raybihim yataraddadun yace wa bayyana anna sabila alaihim bidhalika ma'ana akwai laifi a kansu wa annahum matbu'un ala qulubihim Allah ya nuna an rufe zukatansu an yumke su inji malaman zauri bi qawlihi innama as-sabilu ala alladhina yasta'dinunaka wa hum aghniya radu bi an yakunu ma al-khawalif wa taba'a Allah ala qulubihim fahum la ya'lamun wa bayyana fi mawadi'in ukhra shiddata jaz'ihim min al-khuruj ila al-jihad a wadansu ayoyi Allah ya bayyana tsananin tsoron su da rakin su game da fita wajen yaki fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dhukira fiha al-qital ra'aita alladhina fi qulubihim maradun yanzuruna ilayka nadara al-maghshiy alayhi min al-maut fa awla lahum fa idza kuma Allah ce fa idza jaa al-khawf ra'aitahum yanzuruna ilayka taduru a'yunuhum kalladhi yughsha alayhi min al-maut fa idza dhahaba al-khawf salaqukum bi alsinatin hidadin ashihatan ala al-khair أولئك الذين لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا آيوين سكي بياني كنسو كاغا wannan آية tana bukatar bayani mai yawa amma kuma ba mu samu damar lokaci to dan haka dai in Allah ya nuna mana cikin watan Ramadan insha Allah ta'ala karfe uku za a zo a dora akan inda muka tsaya kafin wannan kuma akwai bayani na karshe da ya kamata mu kare karkare da shi insha Allah rabbul alamin shine wani abu da yake faruwa a cikin wannan kasa tamu ko ba haka ba shine cewa za a akwai wata kungiya da ake son a fitar a cikin intanet za a buɗe wani web an gane ko shafi wanda za a rinka buɗe fatawa ta jima'i da zina da luwaɗi an gane ko to wannan ba kowa ke da labarinsa ba amma ana son a fara aiki da shi a ƙarshen wannan wata na febriye to ya kamata mutane sun abin da ake ciki akwai kuma kungiya ta musamman wadda take kula da zubar da ciki ina fata an fince ni wanda ake kiran zero grosses and desire kenan zero yana nufin banza grosses ma'ana mace ba za ta ɗaukar cikin da and desire ba paske desire wanda kake so and desire wanda ba a so to in mace ba ta son ciki galibi ta yi a kasashen mu ta yi zina ko to tunda ba ta so shi kenan in ba ma ta aure ce bismillah tunda sun ce mata idan ta haihu za ta ƙara shiga cikin matsala to wannan yana da kyau mu san da shi kuma hukumomin mu san da wannan na farko abinda zan ce Allah ya faɗa mana kafirai wallahi har kiyama ta tsayu ba za su bari ya karmu a matsayin na musulmi ba wala yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum islam wala yazaluna fi'li ne mudari yufidu tajaddud wa takrar ba za su gushi ba yuqatilunakum suna yakar ku yaki ba sai na makami ba su yake ku da internet su yake ku da littattafan su su yake ku da yaren su su yake ku da tsarin karantarwa na boko kowace irin hanya hissiyan wa ma'nawiyyan ina fata ana fahimta ta sannan kuma Allah ya faɗa innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah kafirai suna ciyar da dukiyar su ne don su kanke mutane daga hanyar Allah dan haka za a zuba kuɗi daga majalisar ɗinkin duniya daga bankin duniya daga manyan manyan kasashe na duniya da turai dan saboda a yaƙe mu fasa yunfiquna ha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabu kuma yace yunfiquna fi'li mudari'i yufidu at-tajaddud wat-takrar ba abu ne wanda zai tsayawa ya kamata mu fahimci wannan kuma shi al'amari dama ɗan adam ana yaƙarsa ne ta hanya biyu za a yaƙe shi a yaƙe hankalinsa da zuciyarsa da addininsa da aƙidarsa sannan za a yaƙi jikinsa to ashahawat shawa ita ce ake yakar jikin dan adam abinda zaka ci suturar da zaka saka gidan da zaka shiga motar da zaka shiga shi ko a shubuhat za a jeho maka shubuha abu kaza bai dace ba a ce dan adam me yasa bai yi kaza ba me yasa namiji bai da idan ya aure namiji me yasa bacci ba ta da idan ta aure mace ai ba wani abu ne kawai ganin damar ka ne hurriya ce demokradiya ce kai abin da ka gada ba nan ashubuhat kenan ya kamata mu fahimci wannan to don haka kuma masu yin wannan aikin na yada alfasha in ma kafiri ne in ma musulmi ne Allah ya tsine musu innal ladina yuhibbuna an tashi alfahishatu fil ladina amanu ko ba kana bane lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah ko ba kana bane wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun don haka mutane da waɗanda innal ladina yuhibbuna an tashi alfahishatu fil ladina amanu na'am lu'inu fi dunya wal akhirah Allah ya tsire musu duniya da lahira an gane ko to dan haka ha lahum adabun alimun fi dunya wal akhirah suna da azaba mai radadi mutane ne wanda suke son yada alfasha tsinan duniya Allah daga ya tsine musu dan haka ya kamata mu fahimci wannan da kyau sannan abu kafin na karshe saboda lokaci ya matso shine cewa idan muka duba yahudawa suna bayan wannan saboda addinin kiristanci da turai suke bi da amerika wanda ya zo da shi annabi isa daga cikin yahuda ya zo yaren annabi isa yanzu wanda ya yi magana da shi akan wannan littafin babu shi to amma sai suka ɗauke shi suka maida shi da english suka bata addinan turai shi yasa duk ayar da suke son su canza sai su canza ta da suka ga dama tasirin yahudawa sannan tasirin yahuda game da akhlaq ka karanta wani littafi protocolatul yahud protocol de sionism yahudawa sun rubuta littafi wanda da ya bayyana a kasar rasha aka tarjama shi daga baya aka tarjama shi a yarruka na duniya suka nuna su ba su da alaka da bata al'umma ta duniya don littafin yadda za su mul yahudawa za su mulki duniya daga cikin shi sun faɗa kamar yadda sheikh al'allama bakar bin abdullah abu zaid yake faɗa malami ne wanda ya yi limanci a masallacin makka a cikin littafinsa at-tamthil an gane ko hukuncin yin fina-finai yake cewa a cikin wannan littafin na protocolatul yahud sun ce sigmund freud nasu kuma zai tallata shawa da zina da al'aura saboda sai an kai inda mutane ba su girmama alkur'ani ba su girmama nassi sun yi girmama shawa da al'auran mata shi yasa wanda mata suka fitine shi shi na tsaye saurari ayat alkur'ani to kaga abin da suke so su bata muna wato al'ummomin mu kenan abu na karshe wanda zan faɗa shine cewa dole ne kasashen mu dawo mu ga duk wasu accord da muka yi da turawa sawa'an na siyasa ne na tattalin arziki ne na tsaro ne na ONG ONG ne dole a bincike su na ga shugaba na ga ministan burkina yana tattaunawa ina ganin ministan na ko cikin gida ne yana ko na afir itarjar yana tattaunawa da turawa ya ce musu daga yanzu ba yadda za a yi ku shigo kasan mu da taimako ku raba shi mu za mu gwada muku yadda za a yi ku ba mu mun kasan gidajen mu ba su zo kuwa gidajen mu ku yi muna wani abu kenan da haka duk ONG da an ka ba wani abu decree ko wani izini to a bincike ta in tana yaɗa ɓanna a ƙari da ita da wani ittifaƙiya da oni wata majalisar ɗinkin duniya wani union european wata cpe ta duniya dukkansu sai an sake zama duk wani abu wanda bai dace da addini mu ba da aƙidunmu in ba a yadda ba a bar mu da ƙasashen mu abu na ƙarshe kun ga an sanya mata suna wannan ƙungiyar za ku gane ta ya moro ya ko kenan yadda za a umurtan matasa su yi da luwadi to wannan ya moro nan ba manza bane ai zabarmanci ne ko to amma ai ba zabarmanci ne asalin shi ya moro larabci ne ya amuruna kana ji na Allah ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd yace mi ya amuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar to tsaya ka ji wata sabuwa al munafiquna wal munafiqatu بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف kaga sai a ciro kalmar qur'ani ya muru ya muro to wanga qur'ani ya hudu akwai ya'muru bil munkar munafiqai ne da haka mutane su yi hatara da wannan sai abu na karshe wanda nake so in kul in karkare da shi shine yaki ana yakar ka ne da kowane irin karfi za a yake ka bil quwwati siyasiyya wal quwwat diniyya aka musu nasu, nasu addini a sa yayi karfi wal quwwatul askariya da karfin soja wal quwwal ilmiya da karfi na ilimi na kere kere tun da ana gaban ku wal quwwal aqliya hankali a sa hankalinsu ya ɓata naka hankali saboda suke da kafafen yada labarai suke da filosofi wal quwwal iqtisadiyya za su yi amfani da karfin tattalin arziki za su kuma amfani da kowane ƙarfi mashara'untu na duniya kotu kotu na duniya nasu ne ko ina kaje sun tattare sun tattare bankoki na duniya nasu ne kaza nasu ne shari'a ta duniya tasu ce tattalin arziki nasu ne da komi sai sun yaƙe mu amma mu mun tabbatar da muna da imani Allah zai taimake mu Allah ya ce al-yawma ya isal ladina kafaru min dinikum addinin ku sun yi kadan amma kai musulmi makwadaici ko munafiki ko matsoraci za su iya saka kai ridda Allah subhanahu wa ta'ala ya muna sarki yan uwa musulmi duk da yake lokaci yayi muna halinsa waɗannan ayoyin ba mu samu ka karkare bayani kansu ba amma insha Allah ta'ala bi idnillahi ta'ala cikin watan Ramadan in Allah ya so za mu zo mu dora akai da muka tsaya na'am summa takunu alaihim hasratun thumma yughlabun abinda muka faɗa da mun tore bi Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh